من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayaka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu dake cikin wannan gari na Damagaram a yau alhamis da ran juma'a wanda 20 ne da tara ko ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 da 42 wanda ya dace da 15 ga watan goma shekara 2020 lissahin haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam muna cikin suratul qasasi mun kwana a aya ta 50 daidai yau za mu tashi in Allah ya yarda a aya ta 51 kuma kan hizb ne ina gani walaqad wasalna lahumul qawla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى كتاب ولقد وصلنا لهم القول حقيقة mun sadar da maganar nan ta Allah zuwa ga mutanen Makka ko duniya gaba ɗaya la'allahum yatazakkaru dan su wa'azu ma'anar wasalna ana karantawa da tashadidi ana karantawa ba tashadidi ko wasalna ko wasalna mun sadar da shi zuwa ga mutane yadda ƙur'ani Allah ya aiko shi ya tsare shi sai da ya iso kan kunnan kowa yadda magana take ba ragi ba ƙari ko kuma wasalna lahumul qawla ay atba'ana ba'dahum ba'dan muka bibiyi wasu ayoyi da wasu in an asarkar da ayoyi ko surori aka hardace sai kuma Allah sake yo wahayin wasu a sake hardacewa a sake wahayin wasu a sake hardacewa haka nan dokai da take zuwa a zo da wannan doka sai an saba da ita sai a zo da wannan sai an saba ita ai atba'ana ba'aduhu bi ba'adin wannan ba'adan wa ba a suna rasulan ba da rasulun kamar yadda muka aiko manzo bayan manzo haka shi ma muka rika aiko wannan aya bayan aya ko kuma wasalna ai atmamna mun cika alqur'ani ba mu tauye ba ba wani abin da za a nema na bukata a rayuwar al'umma a wannan doron duniya sai an same shi a cikin alqur'ani ai riga an cika shi duk abin da ake bukata an samu wasu malaman suka ce ai walaqad wasalna lahum khairu duniya min sadar musu alkhairin duniya bi khairil akhirati kuma wannan alkhairin na duniya kuma sai ya zarce ayi ta zarce da shi zuwa ga samun alherin lahira idan kana biye da alkur'ani a duniya zaka samu alkhairin duniya zaka samu kwanciyar hankali za ka samu albarka za ka samu wadata za ka samu lafiya za ka samu nutsuwa za ka samu duk abin da ɗan adam yake bukata a wannan duniya na nutsuwa sannan kuma wannan alherin zai ci gaba zuwa lahira mutuwarka ta zamanto mutuwa ce hutu kwanciyarka a kabari ya zamanto ya hi kana nan duniya kana mulkin duniya sannan tashin kiyama ka tashi cikin nutsatsu a kai ka inuwal al'arshi da ba inuwa sai ita sannan a isar da kai zuwa gidan aljanna kaga ka samu alkhairin duniya ka samu alkhairin lahira wannan shi ne walaƙadu wasalina lahumul ƙaula ko kuma wasalna lahumul ƙaula ai min an sabkar da wannan alƙur'ani zuwa ga al'umma yana ƙunshe da labari wanda ya ɗauki alƙawalin da Allah zai ma bayan shi na kirki na rahama akwai kuma alƙawalin Allah wanda ya yi na narkon azaba ga bayan da suka mi suka saba mushi wa kisasan da kuma labarai da za a baka na abin da ya faru da wanda zai faru baya da nan gaba da a gaya ma wa ibran da kuma luratar da kai a ka zamanto wayayye a sanar da kai komai ba barka cikin duhu ba sannan da yadda Allah yake aikatawa ga al'ummomin da suka saba mishi da kuma al'ummomin da suka bi dokashi wa mawa'izin da kuma wa'azozi an yi haka ne manufa shi ne an ya tazakaru don su amfanu don su wa'azu fayaflihu idan suka wa'azu su samu babban nasara su samu cin nasara da shiga aljanna sannan su samu saduwa da alkhairin duniya da alkhairin lahira shi dai wa da ƙaduwa sannan da humar ƙaula ko dai an bayyanar da abin da ke cikin alƙur'ani na hukunce-hukunce don ana kiran wasanna bayyana ana kiran wasanna sadarwa a isar ma da abu ba tare da an fara an ɗauke ba sai da aka isar ma kowane irin abin da kake bukata na labari ne na sanin wani abu ne na hukuncin shari'a ne duka Allah ya yi haka me ya sanya Allah ya haka Allah ya ce la'allahum yatadhakkaruna saboda al'umma ta wa'astu asalin abin da ƙuraishawa dan su ƙuraishawa da manzan Allah yake musu wa'adi gaba da gaba ga su gashi a makka don su wa'astu ko kuma ana magana ne da yahudawa tunda ai a labarin na an kama ganin yahuda a yawan baya don su yahudawan su wa'astu su gane annabawan Allah ga su a jere sun zo da shari'a kuma ga cikakkiyar shari'a ta ƙarshe don su wa'astu ko kuma wannan malam yake cewa wannan abin ya shahi yahudawan gaba ɗayansu ya shahi ƙureshawan ya ma shahi mutanen yanzu la'allahum yatazakkaruna ay yatazakkaruna dan su wa'aztu da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yu'minu bihi sai su imani ko kuma yatazakkaruna su wa'aztu fa yakhafu sai su ji tsoro an yanzula bihim ma nazala biman qablahum kada abin da ya samu ya sabka ga wanda suke kafinsu na kafirai tunda ayan ba labarin fir'auna da sauran kafirai ga irin bala'in da ya haɗu da fir'auna tare da mulkin shi da ƙarfin mulkin shi tare da magoya bayan shi da dukiyoyinsu to wannan abin cewa dan kana da mulki baka gagarar Allah dan kana da dukiya baka gagarar Allah shi Allah ba a nuna mishi isa da gagara da ni wane ne sai dai ka zo a matsayin bawa ka miƙa kanka sai ya marwa ma asiri ya ma rahama an yi haka ne kaga dan ku wa'azu saboda ku gane ku ji tsoron Allah kada abin da ya same su ya same ku ai la'allahum yatta'izuna dan su wa'azu bil qur'ani da wannan alqur'ani an ibadatil asnami su daina bautar gumakan da suke yi su gane bautar Allah ita ce tsira da bautar gunki wata tsiya ce da fir'auna ya tsira dan shi fir'auna ya yi ƙarfin bautar gunki shi kanshi ma gunkin ne bauta mishi ake to shi ubangidan ma ya hallaka ina ga bayin shi ashe baka labarin hallakar fir'auna tare da shi ne mai da'awa fa ma alimti lakum min ilahin ghayr ban san ba wani abin bauta an bani ba yayi wannan da'awai ya kare ya kuma kira mutanen cewa kun san wani abin bauta ba ni ba suka ce bu sani ba kun yarda ni ne abin bauta ku suka ce min yarda da Allah ya tashi ya gama su da ubangidan da bayin gaba ɗaya girmiya su a ruwa suka hallaka baka labarin nan to da Allah ya tazakkaru zaka gane kai imani da alqur'ani sai kai watsi da bautar gunki ko mun darajar shi kai watsi da bautar wani Allah ko mun kibo wani Allah din dan bai kai Allah ba sai Allah ke cewa ni allazina atainahul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun Allah ke ce alladina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su alkitaba littafi min qablihi kafin alqur'ani hum su bihi da alqur'ani yu'minuna suna masu imani da alqur'ani wani ana magana ne ga muminan da suka yi imani cikin ahlul kitabi misalin abdullahi ibn salam da salman al-farisi da wasu ma daga cikin nasara waɗanda suka zo daga ƙasar habasha wanda sarki na jashi ya turo su zuwa madina su arba'in sannan suka haɗe da wasu mutane ban da arba'in ɗin da wasu mutane na daban wanda su kuma sun huto daga yaman suka haɗu gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama aka karanta musu suratu yasin daga farkonta har ƙarshenta sai aka suna zubar da hawaye suna kuka saboda sun ji abin da suka sani a cikin angila sun ji abin da suka sani a cikin attaura wannan sai ya ba su shaida da tabbas da ba wani shakka a ransu cewa wannan shine annabin ƙarshen da Allah ya ce zai aiko kuma wannan annabin ƙarshen si zai zo da kamala ta shari'ar da su kansu suke binta bata cika ba bata tumbatsa ba bata baɗe ba Allah bai sabkar da gamammiyar rahama shiga al'umma ba sai in wannan manzan ya zo shi zai zo da ita to tunda ya zo sai abin ya sa su kuka ta dalili biyu Allah ya arzata su ganin wannan annabin ga wasu ƴan uwansu ba su ga annabin ba sun so rasu kaga su ci wannan ribar ba su idan su ya gwada musu annabin sun ji ayoyi daga bakin annabi irin abin da aka gaya musu suka karanta suka samu labari a cikin littafansu annabin zai zo karantar sai gashi kamar a lokacin ake labarin kamar ma lokacin a taurata idan gida suke sauka ga abin ya bayyana wannan abin shi yasa su sun yi imani da alkur'ani daman ma sun rige sun yi imani kafin wa kafin zuwan shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai kafin ma alqur'anin yazo su da ja dama ai sun yarda alqur'ani wani shine abinda ubangiji yake cewa hum bihi yu'minuna su game da annabin ko game da alqur'anin su masu yarda ne masu yakini ne masu imani ne kaga kenan daman kafin zuwan haka tunda suna da littafin to wani irin ba yahude ne ko ba nasare yake da imani kafin zuwan annabi Muhammad Allah ya gaya mana irin waɗannan a cikin suratul baqara yana ce alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi Allah ce alladina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi na attaura ko na injila yatlunahu suka karanta abin asalin tilawa ka karanta abu ka gane kuma ka bi shi ne ake kira tala shi yasa ake cewa wane ya bi wane kenan bin aya aiki da ita yatlunahu suna bibiyar littafin suna aiki da shi haqqa tilawatihi gaskiyar yadda ake bin shi ba bin ƙarya ba bin ƙarya shine ka ce na yarda baka yarda ba na yi ba za ka yi ba ba zan yi ba a ga kana yi kaga kana bi a baka amma baka bi a aikace baka bi a zuci wannan ƙarya ce gabanka suna ƙaryata amma a ga abin da ka faɗa ya bayyana a aikinka ya bayyana a aƙidaka to ya ce haƙƙa tilawati haƙiƙanin bin shi sai Allah ce ula'ika irin waɗanda suka ma a taura irin wannan karatun ko suka ma injila irin wannan karatun ko ma suka ma ƙur'ani irin wannan karatun yu'minuna bihi su suke imani da littafi domin idan ka karanta shi bai sa ka ba bai hana ka ba kai kake moruwa da shi inda ka gari baka kai aiki inda ka ga ba riba ka sake shi to wannan baka yi imani na kirki da shi ga kama da ni amma kai ake cewa wai haka yawa ne mai din kai zaka rika cewa wai wai laka yawa ne kar kai kaza ittaqillaha sai rika cewa akar baka la asha mala haddaku to kaga a yanzu abin ya lalace kaji wani ce a akar maka Allah akar maka ai ban ita mahanin kai haka maka a ji tsoron Allah dai kaga dai wa'azi ya huto lalle ya cancanta kai wa'azi amma ba daga inda ya kamata ba ko wanda ake ma din shi ya kamata yayi to irin waɗannan ba sa imani da alƙur'ani kaga kenan abin da ya sa waɗancan ahalin kitabin suka yi imani ga kuma sauransu ba su yi ba imani to waɗanda kaga ba su yi ba imani ba su bibi ba littafin nasu daman cikakke biyayya ba su ma annabawansu annabawan cikakken biyayya ba suna sunan sun rike sun yarda annabawan suna yaudara ga mabiyan annabawan suna kuma yaƙar aikin da aƙi da annabawan shi yasa ka gansu a yau ma ana jayayyar su amma waɗanda suka yi imani da shi haka tilawatihi ulaika yu'minuna bihi haka Allah ya bamu labarin wasu daga cikin su yake cewa wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi lalle haƙiƙa a cikin ahlil kitabi lalle akwai waɗanda suka yi imani da Allah tantagariyar imani ba ƙayya bace suke wallahi sun yarda da Allah kuma sun yi imani wa ma unzila ilaikum duk abin da aka sabkar muku na alqur'ani sun yarda shi dan ya dace da abin da suka sani wa ma unzila ilaihim sun kuma yarda da abin da suka yi suka ya sab aka sabkar musu at-taura da injila sun yarda ita gaskiya eh Allah ke ta khashiina lillahi su suna ma tsananin kiyaye dokar Allah tsoron Allah la yaftaruna bi ayati llahi samanan kalila ba sa musanya ayoyin Allah da 'yan rayuwar duniya kaga a wata aya sai Allah ke cewa in innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada lalle waɗanda aka ba su littafi kafin alqur'ani idan ana karanta musu alqur'ani za ga sun fadi suna yin sujada waya kunu sai ce subhana rabbina tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccinmu in kana wa'adu rabbina la fa'ula lalle alƙawalin Allah mahaliccinmu abin cikawa ne Allah ya ce zai aiko annabin ƙarshe da littafin ƙarshe gashi ya cika ya aiko shi yasa Allah ke ce la tajidanna wannan la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina wal ladina ashraku
wala tajidanna wala tajidanna aqrabahum mawaddatan waɗanda zaka samu sun yi kowa kauna ga waɗanda suka yi imani su wane ne alladina qalu inna nasara wanda suka ce mu ne nasara ma'ana suna bin annabi Isa zaka same su in dai da gaske ne to ba su da jayayya ba su da kyama ba su da ki ga al'ummar musulmi da addinin musulunci da alkur'ani idan kaga kirista yana yi ma yana yi ma addinin musulunci zagon kasa yana neman ya kashe musulmi yana neman ya rusa musulunci to daman kiristan shi ne ba mabiyin isa bane dan kasan kirista daban mabiyin isa daban shi mabiyin isa musulmi ne shi kuma wannan mabiyin gunki ne kiristanci yake bi wani da aka gicce shi yake bi shi yake bauta ma ba Allah ba shi annabi isa da mabiyansa Allah su daya shi kuma wannan Allah su uku kaga ba ɗaya bane suna dai fakewa ne da sunan isa don su lalata addinin isa kuma su yi amfani da wannan abin kuma su hari gaba su lalata wani addinin ma da ya kama da na isa na annabi muhammad ne ko na yahudawa ne haka in gaga bai yahudi yana jayayya da musulunci bai baya da abin da ya sa gaba sai zagon ƙasa sai kuɗi da ruwa sai sai da giya sai kashe mutane sai zamba sai cuta to za ka same shi daman ba mabiyin Musa ba ne maƙiyin annabi Musa ne jikoki ne ga su ƙaruna jikoki ne ga wanda suke cewa iji Allah na ilahan kama da aliha Musa a samun abin bauta mu gunki muke son bauta ma irin su ne waɗannan shi ya sanya na kirkin muna nan tare da su har ila yau za ka same su a faransa ne a ingila ne a amerika ne har yanzu suna nan suna musulunta suna gane gaskiya amma na bandan har yanzu suna nan suna cutan mutane suna damfara suna zalunci suna sata suna shangiya suna riba suna kaza suna kaza suna kaza balin ma suna ma ne da mutane a yi watsi da addinin gaba ɗaya a ƙaryata yahudancin a ƙaryata kiristancin a ƙaryata musuluncin a dawo ma a zama dindikai kawai wannan shine ra'ayinsu da su da magoya bayansu haka za ka same su baki ko farinsu shi yasa ana Allah ke cewa suna imani da alkur'ani sai ke cewa mi kuma wa idza yutla alaihim qalu amanna bi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin wa idza yutla wa idza yutla alaihim idan ana karanta musu alkur'ani qalu yace amanna bihi mun yi imani da alkur'anin wannan innahu alhaqqu min rabbihim tabbas alkur'ani gaskiya ne daga Allah mahalicinmu Allah ne sabkar da shi inna kunna ce lalle mu mun kasance min qablihi kafin alqur'ani ai min qabli hada alqur'an kafin ma zuwan wani alqur'ani kunna muslimina mun kasance mu musulmi ne ai muwahhidina mukhlisina masu kadaita Allah ne masu tsantsa tsantsa ibada ne lillahi ga Allah mustajibina lahu mu masu karba ma kiran da ya mana ne kafin ma Qur'ani ya zo mu daman masu karɓa ma kiran Allah ne sai Allah yake cewa ni zai musu أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah yake cewa ula'ika ula'ika yu'tuna ajrahum marratayn waɗannan masu irin wannan suffa wanda aka suffanta da wannan suffa alladhina amanu bil kitabi wanda suka yi imani da littafi al-awwal na farko sun masani suka yi imani da nabi ma'ana da yattaura ko injila sannan suka yi suka imani da alqur'ani Allah yake cewa za mu ba su ladan su ne linki biyu ladan biyayyarsu da annabi Isa tana nan ladan biyayyarsu da annabi Muhammad tana nan su ladan da za su samu biyu in kai aiki ka samu lada goma su 20 da abasu saboda su mi akwai ladan bin da suka ma annabi isa ko ladan bin da suka ma attaura suka rike amanarta ba su bi ƙarya ba ba su bi bidi'a ba tare da an yi bidi'o'i da yawa bayan wucewar musa an batar da dewa mabiya attaura suka bi san duniya da bidi'a su suka haƙura 'yan tsiraru suka rike abin da musa zo da shi ta yadda aka rabu saba'in da ɗaya saba'in daidai duka 'yan wuta ne kamar da manzo Allah faɗa cikin addinin annabi Musa fa duk masu da'awar bin Musa wancan dan wuta ne da jama'a shi wancan dan wuta ne da jama'a shi kowa kuma yana tamakan wali ne yana bin annabi Musa ya hima daraja a wurin annabi Musa sai ya ga kullun ya ga annabi Musa ya yi mafarkin annabi Musa ya ga kaza ya kaza ya cika duniya da irin wannan ƙaryace ƙaryacen amma kuma dan wuta ne ɗaya tak ne cikin kaso saba'in kasan dai a a ce mutum saba'in a ware ɗaya ai kaga ɗan kaɗan ne to waɗannan su ne suka daure to sai Allah ba su ladan su zamanin nasara annabi isa da ya zo mabiyan shi suka rabu kashi saba'in da biyu saba'in da ɗaya duka ‘yan wuta ne kowa da awabin isa kamar ɗariƙar katolika ɗariƙar wannan ekuwa ɗariƙar wannan nina evangelic ɗariƙar wace ce protestantin ɗariƙar waye dukkaninsu ga su ɗariƙu ɗariƙu ɗariƙu ɗariƙu kuma duk 'yan wuta ne masu ƙwaya ɗaya da zai tsira ba ɗaya da yake zuwa coci dukkanin sun ba annabi muhammad suna cikin ana tare da su ita wannan al'umma ma manzo Allah yake cewa tunda ɗabi'a ku ɗaya da ahli kitabi da abin da ya same su ya same ku sa taftariqu hadhihi al-umma ni ma wannan al'umma ta wannan gaba za ta rabu a zamanin shi ba ta rabu amma ce bayan shi za ta rabu ala salasin wa saba'i na furka mu namu za mu rabu kashi saba'in da uku sai ke cewa kulluhun finnari illa wahida dukkan saba'in da bi gaba ɗaya ‘yan wuta ne sai ce ɗaya ce mai tsira sabai suka ce wa mahiya ya rasulallah wacce ce ɗayan nan me siffata kaka za a bambance ta tsakankanin saba'in da biyan sai ke cewa ma kana alama wani alama anar yau ma asabi wanda ya kasance yana bin abinda a yau nake kan shi da ni da sahabbaina bai yi ƙari ba bai yi ragi ba sallar shi irin wanda muke zikirin shi irin wanda muke salatin shi irin wanda muke duk abin da zai yi na addini irin yadda muka yi bai ƙara ba bai rage ba to shine mai tsira amma duk wanda ya ɗauki ƙari ko ya karɓi canji ko ya karɓi ragi ko ya canza salati ko ya canza istighfari ko ya canza zikiri ya sunan abin zikiri amma kalan nashi in ka samu ba irin na annabi bane to yana daga cikin group din 70 can din can da biyu Allah kare mu an gane ko sai Allah ke cewa mi بما صبروا ويدرؤون بالسيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون sai Allah ke cewa bi ma sabaru abin da wani hada saboda haka ma ke cewa bi ma sabaru saboda sun yi haƙuri ai ala ala ittiba'il haqqi suka yi haƙuri akan bin gaskiya dan ba za ka bi gaskiya ba dole ka yi haƙuri domin duk shi mai bin ƙarya ya yawa idan ku goma ne a garinku in aka yi sa'a kai ɗaya ka bi gaskiya to tara hudu ƙarya za su yi to wannan tara dukkaninsu gaba ɗayansu abokin gabaska ne su kai ɗin nan kai ne abokin gabasu za su zage ka za su wulaƙanta ka za su tozarta ka za su ci ma mutunci kowane irin cin mutunci shi yasa aka ce bi ma sabaru saboda haƙurin da suka yi sai ke cewa wa min ma razaqnahum wa yadra'u wa yadra'u bil hasanati sayyi'ati kuma he suke tunkude mummunan abu da kyakkyawan abu ma'ana su tunkuɗe mummunar ɗabi'a da kyakkyawar ɗabi'a wannan siffa ce daga cikin siffofin masu imani ka yi amfani da abu mai kyau don me don ture mara kyau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fadar muminai ko siffan muminai sai ke cewa su muminai suke yadda suke idan ka aka yi abu mara kyau to ka bi wannan abin mara kyau bil hasanati da mai kyau tamhuha sai ta shahe wancan mara kyau wa khaliqun nasa bi khulqin hasan ka ɗabi'anci ka ma'amalanci mutane da kyakkyawan ma'amala kaga kenan ka tunkuɗe abu mai muni da me a nan malamai suka ce in an ce tunkuɗe abu mai muni idan aka zage ka karkar ka zagi idan aka ma sharri karkar sharri ka ce sharri ya mana na rama ba a rama sharri faɗi gaskiya kai ya adalci kan wanda bai maka ba adalci i mutunci akan wanda ya ƙi maka mutunci i ragowa akan wanda ya ƙi raga maka adalci kan wanda ya zalimce ka wannan shine zakar wannan shine katun kuɗi mai muni da mai kyau sanda baka da ilimin addini in ka nemi ilimi katun kuɗi mai muni da mai da mai kyau saboda jahilci mai menene mummunan abu ne ilimi fa to sanda kake kaki yin ilimi kamar kana kora abu mai kyau ne da mai muni ana cewa a zo a bi sunna idan ka bi sunnan ka kore bidi'a da sunna sunna abu ce mai kyau dan bin annabi Muhammad ne hanya annabi Muhammad ce ita kuma bidi'a hanya shedan ce da Allah kai amfani ka bi hanya annabi Muhammad kai yaki hanya shedan ka kore mummuna da ni idan baka bin iyayenka sai yanzu ka yi Qur'ani ya ce amma iyaye da'a ai kaza ai kaza sai ka zo ka bi kai mi ka kore abu mai muni da ni idan da kai mai tsahi ne sai ka ji tsahi baya da kyau kadai ta Allah shine gaskiya shine zama lafiya kai ma kanka adalci kadai ta Allah kai ne ka kutun kuɗe mai muni da mai kyau a wurare da zaka je da dama Allah ya ce wa innal hasanati yudhibna sayyi'at innal hasanati lalle kyawawan abubuwa yuzhibna sayyi'ati suna tunkuɗe miyagun ayyuka ashe ayyuka na alkhairi su suke maganin wannan to wannan shine ɗabi'a ta mutanen kirki la yuqabiluna sayyi'i bi mislihi ba su fuskanta abi memuni da kwatankwacin sa a'a suna fuskanta abi memuni da kyakkyawa sanda aka zage su ba za su zaga ba sai ke ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma abinda muka ba su na arziki na dukiya kuma suna ciyar da shi su ba da zakka ta wajibi kuma su yi sadaka domin akwai sadaka akwai zakka zakka wajibi ce kan dukiya da ta wajaba ta kai nisabin kaza a fidda kaso kaza cikinta wannan ita ce zakka haƙƙi ne na Allah da ya ɗora akan dukiyar duk wanda ya ba dukiya to ba wai wannan kaɗai bace aka ɗora ma ana so kuma kai idan Allah ya baka kuɗi ya zamanto kana kyauta kana alkhairi dan idan mai kuɗi ya zama marowaci to ya ya, ya sa duniya cikin kunci shi ma ya sa kan cikin kunci shi yasa duk sanda al'umma za ta lalace to mutane uku suke lalace cikin dan mutane uku su ne manya duk mutumin da ka gani ana ko dai almajirin wani malami ne ko kuma bahadan wani mai mulki ne ko kuma dan shan miyar wani alhaji ne a kamun na hudu wanda bai cikin wani akwai na hudu babu kawai in baka cikin ukun nan kake ko dai ka shiga cikin ukun da ake bi ko ka tsaya cikin ukun da kake bi ko kana da kuɗi ana binka wanda suke binka su ne in kawo da zance su ce gaskiya ne na ga zakara da kawa uku ka ce ta ukun a gaba take kan ka ganshi na ganshi to waɗannan ‘yan alhaji sai yayi ne akwai wanda suke bin masu mulki su kuma fadawa su yi ƙariya su yi kaza su yi kaza dole ne ko kuma ya zama to kai almajiri kana bin wasu almalamai kana neman ilimi dole ne haka to sanda kake neman ilimi sunanka mai nema sanda ka samu sunanka malami sanda kuma kake ilmantawa sunanka mai reno to idan malami ya nema ya ki ilmantarwa ko kuma ya nema ya sabka daga ilimin yake banna to bangaren wani ya lalace idan mai kuɗi ya zama marowaci shikenan an samu musiba idan kuma aka samu mai mulki azzalimi idan aka samu azzalimin mai mulki marowatan masu kuɗi lalatattun malamai to dole wannan al'ummar bala'i ya same ta ba ta isa ba dole sai musiba ta same ta da rigima da talauci da duk wani abu da ka sani a wannan ƙasa sai ya bayi abu saboda su malaman musun hudu ba gaskiya su masu kuɗin musun yi ba kyauta bare sadaka ba su ma zaka bare wata kyauta wannan shi ko mai mulkin ba zai ba adalci kana da kuɗi kana da mutunci baka da kuɗi da man jari hujja ne isan inda dare ma kawai iya kenan to ƙasa ta lalace waɗannan in suka gyari ƙasa ta gyari in suka lalace ƙasa ta lalace Allah ta'ala ya samu dace sai Allah yake cewa mi wa idza sami'u lagwa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi jahilin wa idza sami'u lagawa sai Allah ya ƙara siffanta su yayyabo gare su asna alaihim bi annahum yunfiquna min amwalihim fi da'at yana yaban su cewa suna ce da dukiyoyinsu wajen yi ma Allah da'a ba wajen yi saban Allah ba dan ce da dukiya kala dini kai ce da ita wajen banda kai ce da ita wajen taimakon addini haka ne ga al'umma tana da bukata wannan bukatun na al'umma kuma zai yi amfani kuma ga wani abin banza sai ka sa kudin ka wajen abin banzai da Allah an yi sirabi ko ba yi ba to su waɗannan abin da sa aka yi suna ciyar da dukiyoyinsu wajen abin da za a yi wa Allah ɗa'a bayan wannan sai kuma Allah ya sake yabansu yabo na biyu me yasa aka yi su a karo na biyu shine ala iradihim akan akan kauda kai da suke anin lagawi daga wani abu na banza shirme abin da bai da amfani ƙariya yaudara ana cin mutuncin mutane ana zagi ana haɗa gaba ana kawo suka juna to ba sa tsaya irin na wurin ba sa amfani da wani ke za ke cewa wa'iza maru lagawi maru kirama idan suka je inda ake rancen banza ko aikin banza sai su kau da kai su yi watsi da wannan abin su wuce da mutuncinsu ba za su tsaya sau'ai da su ba an gane ko wannan shi yasa alai ke yanke sake yabansu yake cewa su yadda suke idan suka iza sami'u ma qala lahum mushriquna lahum al-mushrikuna idan suka ji abinda mushrikai suke fada min al-adhan na cutar da musulunci da musulmi wa shatami da zagi a'radu anhu sai su kauda kai walam yashgalu basu ma shagala da abinda suke yi basu ma kula da su basu ma biya musu wa qalu yasce lana a'maluna wa lakum a'malukum mumin barku ba za mu yi aiki irin naku ba aikinmu ko addininmu na gaskiya mu za a ma biya abinda kuke yi na addinin nan ko na ƙaryen nan taku ko na zamban nan ko na cin mutunci ko na zagin al'umma da kuke ku fa za a ma biya da shi in alheri ne yana nan an rubuta mala'ika in kayi zai gwada maka a gari kaza ka zagi wani a gari kaza ka yi cin mutuncin wani a gari kaza ka yi ihu a gari kaza ka yi kaza ka yi kaza siyasa ce a wani abu ne kai dai ka sani za ka ba Allah amsa abin nan da dalili ko ba dalili da haka suka ce lana a amaluna wa lakum amalukum sai suka ce salamun alaikum mu zaman lahiya muke nema ba gaida su bane suka yi mu zaman lahiya muke nema la nabtagil jahilina ba ma biya jahilai ba za mu tsaya muna sauraron jahilai ba muna jayayya da ku kuna faɗa muna faɗa ko kuna muna magana kuna magana a'a mu ba za mu kula ku ba ba wai za mu tsaya muna saura ba ku ishe mu kallo ba mun san abin da muke kuna ku ya bace mu na mu a hannunmu ah ba haka imam malik ya ma dan bidi'a ba yace ya zo yana so a tattauna yace a tattauna ani yace wata matsala ce ce kai kake da ita mu muna addini mai shak ba shakka a cikin shi da yaqini kai kuma kaje ka kwaso bidi'o'i da yaye yaye shedan ya cika ka da shakka kuma ka zo nan ka samu mashakka e can kai shakka ka munan yaqini miki Allah ya ce annabi ya ce akwai shakka kaza haramun ne mun bari kaza halak ne mun yi akwai shakka annabi ya koya mana salati muna yi akwai shakka annabi ya ce ku yi istighfari Allah ya ce mu yi gafina a cikin alqur'ani wa an istagfiru rabbakum thumma tubu ilayhi akwai shakka wa an yastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum midrara yumattu'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'tikum min wa yu'ti kulli dhi fadlin wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla kaga Allah ya ce mi istighfari idan muka yi akwai matsala muna da shakka Allah ya ce mi tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim la haula wala quwwata illa billah idan mun yi akwai shakka Allah ya ce mu karanta mu karanci alqur'ani in muka karanta akwai shakka Allah ya ce mu sallar dare muka tashi muka yi sallar dare akwai shakka mu sallolin farilla muka yi akwai shakka mu yi azumi na nahiloli da na wajibi akwai shakka to kai ne kaje an baka azumi na kwana sattin ba ka fara ba kake wani ne ya gaya maka an baka wurdin waye dubu ɗari da dubu goma sha ɗaya da arba'in da shida ka ce kai ma baka san ba wurin ina dalili kai kake shakka kanka mu na annabi mai sauki yake ban bai ta kwana kuna yi duk galibin addu'ar da annabi zai baka ga ta da lada ga albarka kuma ga ci kuma ba baka shan wahala sai ka ji ya ce wanda zai yi kaza ya karanta sau uku wanda annabi ya bada mafi yawa ya ce ɗari ko saba'in in ba haka ba to bai ce ma kaza he ce je kaka iya da kake iya sanda kai za ka iya ɗari biyu wani ɗari zai iya wani ma biyu zai ko a in aka wuce 100 annabi ya ce ku dubu babu inda za kawo annabi ya ce karanta kaza dubu sai dai ya ce maje in ya wuce 100 ya ce ka je kai gwargwadon iyaka misali kana so ka yi wa annabi salati ka zama kai ta salati baka jin barci kai dubu wa hana ka ba wanda ya hana ka amma bai zama ba doka wani baka koya wa bauni dan kai da kake da iko kila shi bayya shi yasa manzon Allah da aka zo yace ku wanda ya mini salati dai Allah mishi goma wanda ya mini goma Allah mishi ɗari ya ce wanda ya mini ɗari Allah ya mishi dubu daga na hetsaye da ce wanda ya mini dubu kuma shi dubu kaza za a mige saboda dubun ba kowa zai iya ba in ko annabi ya ce kun yi dubu da haimun yi dubun ke sa annabi ya ba mu a sauki in sallah aka sallabe za ka ga wasu azkari ne takaitattu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku iya sau uku kawai idan da za ka yi da hudu ba kan ladawa uku ake so uku annabi uku annabi ya ce shi za ka yi in kai hudu baka da rada dan ba haka annabi yawa dan baka kai shi kirki ba sannan sai manzo Allah yake cewa bayan haka sai manzo Allah ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu hasan ko Allahumma la mani alima adaita wala mu'ti lima la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd daga nan sai subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 la ilaha illallah a cika 100 da ita ko daga nan sai mi ayatul kursi kafa daya qul huwallahu kafa daya falaki kafa daya nasi kafa daya in magariba ce kafa uku falaki qul huwallahu kafa uku tanasi kafa uku ta wannan ta falaki haka asuba amma sauran azhar la'asar isha'i ɗaya ɗaya sannan sai mi Allahumma inni ala zikruka wa shukruka wa husni ibadatika sau uku sai sai mi hasbi Allahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau nawa sau bakwai iya waɗannan ne zaka ji an baka sune azkarin da za a baka inda zaka yi ta bin su zaka sun ishe ka kaga babu wahala da aka suka ce la nabtagil jahilin ba zan biye jahilai ba sai Allah ke cewa ni innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ce innaka la tahdi man ahbabta lalle haƙiƙa kai ana huskantar da magana ne zuwa ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce mushi kai kanka la ta hadiman ahababta ba ka shiryar da wanda kake kamuna shirya gare shi wanda ka ga dama shirya ba shi zai shirya ba wanda ka so ya shirya ba shi zai shirya ba walakin Allah sai dai shi Allah ya hadiman ya sha'u shi ne ke shiryar da wanda ya ga dama to yanzu wannan aya ta yi daidai da ayar da Allah ke ta laisa alaika hudahum laisa alaika hudahum walakin walakin Allah yahdi man yasha shiriyo mutane ba a wurin ka take ba kake da ikon ta ba kai ka mallake ta ba amma Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama shiryarwa kaman yadda ana to wannan hidaya din malamai suka ce to ita kalmar hidaya shiriya in an ce alhadayu ko hidaya ta rabu gida hudu a alqur'ani akwai hidaya amma mutsalaka akwai hidaya khasa to wannan hidaya wadda a sa imani cikin zuciyar ɗan adam ya yi ya kuma karɓa zuciyarki ta karkata ya yarda da abin Allah ke da ikon haka saboda zukatan bayi ba a hannun Allah suke ba mai ikon ya tankwasa su zan masu imani ko ya murda su su koma su raka fuskantar kafirci su ki imani wannan aikin Allah ne kenan ko annabawa a nan ba su da ta cewa ma'ana ba su isa ba Allah bai ba su wannan dama ba su ce dole da wani da wani he sun karba shi yasa annabi Muhammadu wa'azi ne aikin shi annabi Nuhu wa'azi ne ake duk annabin da ka sani aikin shi wa'azi amma a yarda da wa'azin wa eh sai Allah shi ya sanya dan ka gane haka Allah ya aiko annabin da ya go ya rayu mutum uku ya samu manzo Allah ce na ga wani annabin mutum bi kawai ya samu na ga wani ma annabin ya yi tsawon shekaru yana wa'adi ko ɗaya bai yarda ba wanda yarda shi shi kaɗai ya abin shi shi ya kirin shi ya rawar shi shi kaɗai ya tafi da haka zai tashi a lahira shi kaɗai bai da mabi ko kwaya da a cikin annaba wanda suka yi kowa mabiya annabin musa shi kuma wanda yi shi annabi muhammadu duk annabi ibrahim wani abin nashi bai da mabiya da yawa bai kai ba annabi musa shi ko annabi musa bai kai annabi muhammadu ba ashe kaga ita sa imanin nan nawaye kana nihin annabi nuhu bai kwaɗayin mutane su imani duk yadda ka kai da dabarar wa'azi ka kai annabi nuhu shi yasa shi annabi nuhu kaga yayi amfani da zarfin zamani yayi amfani da zarfin makani yayi amfani da ganawa yayi amfani da shela yayi amfani da ɗaiɗaiɗai cikin dare ko rana babu wani nau'i da za a kira mutum bai amfani da shi ba ya kira ka kai ɗaya ya tarda ka cikin iyalinka ya ganka da rana ya ganka cikin jama'a ya ganka a kasuwa ya ganku a wurin zama ya hodo ya taho yana bin titi yana yi ya je da dare ya je da sahi babu lokacin da bai yi ba sai da shekarar 950 wa ma amana ma'ahu illa qalil ba kuwa suka imani da shi ba sai yan kaɗan kana nihin gazawa ce Allah bai nuna biya gaza yi yake kai da kafa dare da rana haka Allah ya ga mana inni da autu qaumi laylan wa nahara inni da'awtu qaumi laylan wa nahara dare da rana ya kira ya amma sun karba wa ma amana ma'ahu illa qalila Allah yake cewa annabi nuhu ma lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ba mai imani cikin mutanen ka sai wanda riga yayi kaga annabi shu'aibu yayi iyaka yayin shi mai arziki ne mai kaza ne mai kaza ne dan kasuwan dan uwansu yana cewa wa ma uridu an ukhalibukum وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ba ni nihin in yi abin da na hana ku ba haka nake nihi ba ka gane da kuɗin amma mutane suka bi shi kaɗan haka wa kaɗan to shi aka zo kan annabi muhammadu manzan allah da ya zo ya tar da ‘yan uwan mahaifin shi mutum hudu da rai wani dukansu ubansu ɗaya da uban annabi muhammadu ubanni suke gare shi ko ubanni suke gare shi ba duk wani a cikinmu nan sun yi shi kusa da annan muhammadu ya tarda akwai mace guda ko safiya kaga ya tarda mi iyayen shi biyar amma dan Allah ya gwada ma duniya imani na Allah ne kuma shi addini ba gado bane wanda yayi nashi ne ba kabila bane wanda ya shiga shi yake da shi kayan Allah ne rahama ce in ya baka ya baka ba a gado a ce mu gidanmu duka ba musulmi ne ko ba musallama mun samu mu mun gado li ta kawo nan ƙarya ce kake kai ma da ka haɗi ƙarya kake wanda ma yarda ƙarya san ƙarya ce kake shi ma ƙarya ce sai Allah ya kaddara biyu daga cikin waɗannan ƴan uwan uban shi sai suka musulunta shine Abbas da Hamza ko biyu kuma ba su musulunta ba su ne Abu Lahabi da abu dalib amma karka manta abu lahabi akwai 'ya'yan shi musulmi sun bi annabi muhammadu amma ubansu makiyin annabi muhammadu ne amma su sahabbai ne kaga inda a ce addini gado ne shi ma ya ce kawai a tattara duka ya shahi albarka albarka masu albarka ta shahi shi amma da bai yi ba bai yi ba bai yi ba yana nan a dan wutan shi haka nan abu dalib uba ne na aliyu bin abi dalib uba ne na ja'afar uba ne na aqilu ƴaƴan shi ga su musulmi shi kuma babban masoyin annabi Muhammadu ne kuma shi ya rike annabi Muhammadu tun yana ɗan shekara takwas har sai da ya kai shekara hamsin da uku a rayuwar shi a duniya tare suke da wannan dattijan kafin ma ya yi aure wata a gado ɗaya mayahi ɗaya za su kwanta da annabi Muhammadu dan shi abu abu abu dalib mutum ne wanda bai ɗaukar raini yaran shi basu bashi basu wasa a wuri shi amma kuma annabi muhammad yana shiga shi shi yara ba ta shiga shi annabi amma kuma yana kauna annabi muhammadu yana hawan shi yayi abin da ya ga dama da shi abin da ɗiyan cikin shi ba su mishi annabi muhammadu ya mishi kuma shi ya ɗauki kuɗi ya bada a sadakin khadija kuɗin shi ne amma bai karɓi ba kalmar la ilaha illallah malamai suka ce akan shi ne ma wannan aya ta sabka gashin rishin lahiya ta ajali ta zo mandan Allah ya zo yana cewa ya ammi qul la ilaha illallah ya ammi ya kai dan uwan babana ka ce la ilaha illallah in samu dalili ka shiga aljanna in ka hujja yan abukan shi na abukan shi sa'annin shi da tayi ce kar ka fada kar ka ba mu abun kunya sai ya ce manzo Allah kai hakuri ku tahida yara ni ina nan kan addinin uwaye da kakanni ya mutu akan addinin uwaye da kakanni ya zama mi dan wuta sai na aliyu bin abi ɗalibi ya tambaye shi ya manzan Allah Allah ya gwada maka halin da tsohon nan yake ciki bayan ya mutu ya ce i tirar da ya mutu ya ce kaka halin shi ya ce yana nan a wuta amma na roƙi Allah an ceto shi daga wuta ba a huddo shi gaba ɗaya ba an bar shi bakinta idan san shi ƙwaƙwalo shi tana tafasa da 'yan wuta babu bai samu sauƙi ne shi su sauran gaba ɗaya suka nuɗe cikinta shi ko ba haka ba ne wannan ɗan zama da ya ci albarka annan muhammad shi ba a tsakiyar wuta beki amma magana wa shigarta yana nan cikinta shi yasa Allah ke cewa manzan Allah innaka la tahdi man ahbabta baka shirye da wanda ya ga dama da manzan Allah yake iko a hannun shirya take da wannan tsohon ya shirya amma me kake cewa a ce ga wani mutum daga Afirka ko daga Turai shi ya musulunta ga Balarabe bai musulunta ba dan gidansa annabi walakin Allah ya hadi man yasha sai Allah ne yake shirye da ni ga dama to in me zaka cewa game da ayar da Allah yake cewa wa innaka latahdi ila siratin وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم wa innaka lalle kai annabi Muhammadu latahdi wallahi kana shiryarwa kaga an ce latahdi na an ce latahdi kana shiryarwa hadda lamul qasami to waccan da bai yi kaji a cusa imani cikin zuciyarka ka yarda ita ce annabi bai da ikonta wannan kuma da Allah ya tabbatar ma annabi yana yi a gaya ma gaskiya a shiryar da kai a nuna ma ga yadda take a karanta ma alkur'ani amma bayani wannan albayanu wal irshad shi aka ce ake kira shirya baka ji ba ma ana wannan in zaka dora mutum ga ya ce shiryar da shi kan hanya hudu dai kai ya bace ai kaga shiryar da shi ne dora shi kai yanzu mutum ya zo daga nan ya zo daga wajen difa bai san hanyar take zuwa a garzabe ce da Allah jama'a sai ka ce tsaya kar ka bar shi kan inda zai yi kana sai ka tabbatar da ka dora shi kan hanyar a gadas ka wuce da dushi wani ramfuwan wanda kawai dirta a gadas zai to sai ka bar shi ka shirye da shi akan me hanyar a gadas shi ya sanya idan aka je lahira an an tsaye da yan wuta an tara su uhushirul ladina zalamu wa أبشروا azwajuhum الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون من دون الله فهدوا إلى صراط الجحيم فهدوهم ne ko ko ba hadu فهدوهم إلى صراط الجحيم kaga anan an tsaye da sai a ce to fahaduhum ku shirya su ku dora su kaga wannan shiryar wace irin shirya ce a a kan titin da zai kai su jahannama ne za a dora su su ma yan aljanna in aka je lahira ka zo da aikin kirki an yarda kai dan aljanna ne ina take to yanzu daga nan aka ce maka malam abubakar eh tahi aljanna wajen ina zaka na gabas kai ko ko yamma dole sai an kai ka shi ya sanya in suka shiga aljanna yace wannan alhamdulillahi alladhi hadana الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما لنهتدي كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله kage su da kanza su ce mun gode ma Allah da ya shiryar da mu zuwa ganin dan ba mu zaman to zamu iya kakan mu ba sai da aka dora mu kan hanya a duniya da lahira shi ya sanya aka ce shi kanshi shedan ai yana shiryarwa to shedan bai shirye da kai kan hanyar kirki ne kaga aka ce kutiba alaihi annahu man tawallahu كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير kaga wanda ya bi shedan yudulluhu zai batar da shi tukwa daga gaskiya to in ya batar da shi sai ya mi ya dulluhu wa ya hadihi sai ya shiryar da shi kaga wannan shirya da shedan yayi shirya arziki ce ashe ita kalmar hidaya tana zuwa da ma'anoni dewa to karkaji an ce an kore ma annabi shiryarwa can an tabbatar mishi kace qur'ani ya ci karo da juna kai ka ci karo da juna can wadda Allah ya tabbatar mishi wadda yake da ikon yi ce wannan kuma ko malamai da sauran bayanai ma hatta musulmi na da wannan ikon ka je ka samu mutum ka mishi bayani ya gane gaskiya ka shirye da shi amma kai ne ka cusa mishi ya yarda zuciya ta karba wannan Allah ne to wannan mallakar zuciya mallaka a sa ka ka gane mallaka tilas ka bi zuci da hili wannan sai Allah annaba ba su da wannan ikon mala'iku ba su da Allah kaɗai yake da ikon kai in ka ganka a kan shirya Allah ne ya ɗora ka yanzu ka gode ma Allah yanzu mu zaman mu mun musulunta ba ƙarhi ba ne ba dabara ba ne ba wayo ba ne ba kuɗi ba ne ba wani abu kama Allah ba kawai godiya za mu ma Allah falala ce daga cikin falalashi da ya ga dama sai a aihe ka a inugu ƙauyenta a ta cin karnuka da kai duk yaka ana ta wa'adi kana ganin hauka aiki ya Allah taimake kai kaka da magaran ko can gabashin ka Qur'ani yammacin ka Qur'ani arewacin ka Qur'ani gidan ku Qur'ani makwabtan ku alqur'ani in ma baka sallah kai dai kai kadai ne kunya maka ke yi taimako ne Allah maka in ka in zaka sha giya a unguwar ba a sha he kai daya he ka ka fasa in ka kunna ta ba he ka waya ka daga kai wallahi ina san wannan nan da ya kasan to su wannan mun he koma gehe duk irin wannan kaga Allah ne ruwa maka asiri ko ina ka zagaye ka an hana ka banna yanzu a gan ka shiga gidan karuwai yaya kai ma baka kai baka da baka shiga sai kai wani rawani rawani kai wata shiga shiga raka a raka ta motar da aka san ka baka jibe da ita amma inda an yi ka can wajen kauyen Fatakot arne ne kai da gajeren wandanka da karanka da magenka kawai shi ne kai abin da ka dama kai abin da kake so to kaga ashe Allah ne ya maka arziki sai ka gode ma Allah walakin Allah ya hadi man ya sha Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama da haka Allah ka shiryar da mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a yake koya mana addu'a Allahumma ati nafsi nufusna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha haka annabi ke ta addu'a Allahumma ya musarrifil qulubi sarrif qalbi ala daga ko sabbit qalbi ala da'atika Allah haka rabbana atina fid dunya hasana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita haka annabi yake ta koya mana addu'o'i dan ka gane shiriya ni'ima ce in Allah ya baka arzikinta godewa Allah ka ƙara riko da shirye ka yi aiki da shirye kuma kai ta ƙoƙarin Allah ya tabbatar da kai a karɓi rayuwa cikin shirye ba farawa ba ƙarshe ana iya farawa da kai ba a ƙare ba da kai amma in ka roƙi Allah a fara da kai a ƙare da kai kuma kullum ka rinka gane gaskiya kana ƙara bin gaskiya kana ƙara kusanta gaskiya dan adam bai rabuwa da kuskure jiya da shekaran jiya kana fahimtar kaza ashe ba haka nan bane in Allah ya ma arziki rayuwarka ta tsawo sai ka gane sai a fahimtar da kai sai a zo ana tafiya ana ta gyara kullum gyara mu muke kullum gyara muke haka rayuwar mu take wannan arziki ne daga Allah sai mu ƙara godewa Allah kuma ka ƙara zage damtsi ka so wannan abin ka yarda da amma ni'ima ka yi aiki din ni'ima sai Allah ya ƙara ba wallazina wallazina jahadu fina la والذين yahdi جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا waɗanda suke kokari wajen su fahimci gaskiya su yi aiki da gaskiya Allah ce alƙawalin mu ne sai mun shidatar da su da gaskiya za mu gwada musu gaskiya za mu ba su ikon aiki da ita za mu shi yasa bayin Allah suke ta tsoro suna addu'a shi munafiki shine bai yi abu ba yake ta sakewa yana ta fara'a yana jin daɗi ya ba kanshi aljanna amma yanzu ba shi ba shi ya riga ya gama samu yanzu kiran wasu ma yake yana saya musu a bashi wani dan abu ya maka gafara ya shafa kanka ya sa maka albarka to kai wace baka albarka haka kawai wannan ba zancen banza bane amma mu'mine addu'a suke mu'mine kwana suke suna sallah suna kwana suna karatun alkurani suna istighfari kuma da sai su yi zumunci su yi sadaka su taimaka ba sa wulakantar da dan uwa ba sa wulakantar da kowa sai Allah ke cewa mi وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم هرمنا من أن تجذى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا هيك kafirai suke cewa suke gaya ma manzon Allah a zamanin shi in natabi'ul huda ma'aka mun san abin da ka zo da shi gaskiya ne ba ƙarya ba ne mun yarda haka nan ne waye mai haɗin wannan aka ce wani mutum ne wanda ake kiran shi alharis bin usman bin nauf bin abdulmunaf al-qurashi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna la na'lamu anna qawluka haqq lalle mu wallahi mun san magana ka gaskiya ce walakin yamnu ala an natabi'uka an natabi'ul huda ma'aka abinda ya hana mu bishiriya tare da kai wa nu'minu bika mu yi imani da kai muna jin tsoron an ya takhatabna al-arab kada larabawa su ta akan mu ma'ana din mu ko ina makwabtan mu ana bautar gunki mu he ya zamanto mun yi imani da kai to he waɗannan larabawa suka yota akan mu aka bada taron dangi shikenan sai su kwace kasa su kakkashe mu dama mu ‘yan kaɗan ne minority ne amma ba dan ba mu san abin da kake faɗa gaskiya ba ne wannan hujja ce? suka ce wallahi mun san gaskiya ne amma matsalan mu ɗaya ne in muka bi gaske to duniya za ta yi ca ta rihe mu ta a kakkashe mu a kama na rishin zama lahiya a kwashe arzikin mu a kwashe iyalan mu sai Allah ce ya ba su amsa ce a'a wannan zancen banzari awalam numakin lahum haraman amana shin ba mu ba su ba gari amintacce wannan haramin da muka sa inda suke ya ba su tsaro ya ba su aminci ya ba su kariya ba Allah bane haka duk kasashen laraban da ake da su wanda suke kwance suke misali kasashen suke jaziratul arab idan ka kalla geographical jaziratul arab kasashe ne kaga akwai saudiya akwai yaman akwai qatar akwai dubai akwai oman akwai brunei akwai bahrain wani ba su bane jadidatul arab sai kuma kasashen da ba jadidatul arab ba irin su iraki syria jordan palestine lebanon waɗannan ba jadidatul arab ba amma kasashen larabawa ne sai kuma magaribil arab wanda suka ɗauko daga Morocco, Polisario, Mauritania, Algeria, Tunisia, Libya da zuwa Misira. Wanda ƙasashen larabawa ne sai wani yanki na Sudan. Wannan ƙasashen larabawa ne, wani su ne larabawa a duniya. To, he suka ce, duk ƙasar balaraban da ka sani babu inda ba a yaƙi a wani lokacin, amma ban da makka. Allah ya ba su tsaro su lafiya da suke zamne. kuma gari ne inda ba a ruwa bare a yi shibka in an yi ruwa ba ta shibka za ta wuto ba amma kuma sun yi kowa samun abinci doya a can tahi a inda ake yin ta arha lemu ya a inda yake yin shi arha hatsi a can yanzu haka hatsi a maka ya yi samuwa da nan gari fura da nono sai ta samu a nan da maka da maka same ta ba in ka ji hushin bukur za ga fura da nono mai kyau ba a samun ta a damagaran ba a samun ta a irin siyamai haka za ka samu tuwo da miya ta kuka ko miyar turgunduwa ko miyar kubewa da man shanu da ƙasusuwa da adajajata a sama lahiya nau akwai dan wake da mai da yashi akwai dambu akwai barabusku akwai abincin indiya akwai na komai akwai kuma ba a yi shatan Allah ya tsare su a wancan zamanin ma to dan Allah kuna kafirci bautar gunki Allah ya ba ku al'amuru ya ba ku zaman lafiya ya hana a haka muku hari a kama ku sanda kuka yi imani da littafin shi da annabin shi a lokacin kuma ku samu matsala zai yi da haka Allah ke cewa ba ai haka yujba ilaihi samaratu kulli shay'in wato arziki na ƴaƴan itace dangi dangin ƴaƴan itace daga ban suna zuwa musu daga ko ina wanda yake arziki ne gare su kuma arziki ne milladun namu ne muka hore shi walakin da aka tarhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su bu sani bane jahilai ne wannan wa magana ta yi daidai da magana yan bokon ma'anan kasai ko a kasashen Afirka idan ka ce to yanzu dai ga Qur'ani kun yarda ta Allah yace wallahi na yarda Qur'ani littafin Allah ne annabi Muhammad annabin Allah ne to amma wannan shari'a da kuke cewa yanzu ku duba kasar Faransa tana da makaman nukiliya su suke ba mu bashi lakwal din mu a hannunsu likitan mu a hannunsu haka Ingila haka Belgium haka Japan haka Jamus haka Rasha haka wani duk basa addinin nan in mu muka ce mu za ne fada maza a yi a rike tattalin arzikin mu kila ma a kakkashe mu shi yasa muke demokuraɗiyyar nan muna bin su to na rinɗi da girman Allah Allah ne bai sai biyar da Allah ƙarya yake yanzu Allah sai ya tona mu asiri dan mun yi imani da littafin shi mun yi sallah mun yi azumi mun yi tattalin arziki na alkur'ani kasuwa bar riba kawai sai Allah kam yaki kawai dan mun daina zina sai Allah kam yaki jama'a dan mun daina luwadi sai Allah kam yaki sai Allah kam talauci kawai dan ban da luwadi baka yi dan Allah wannan zai sai mu rasa kiwon lahiya saboda ni ba mazinaci bane sai kawai cuta ta zo ta kashe mutum da ban shan giya yanzu ina shan giya ban ji tsoron rashin lafiya ba ina luwaɗi ban ji tsoron rashin lafiya ba ina zina ban ji tsoron rashin lafiya ba na ci amana ban ji tsoron rashin lafiya ba na yi ƙarya ban ji tsoron bala'i ba sai in na daina ƙarya na yi gaskiya na bu'uwa na bu'uba na yi sallah na ma annabi salati na yi istighfari na kaunace ka kaunace ni na yi zakka ka yi zakka na yi aikin haji ka yi aikin haji mun zauna na rike amana ka rike amana ta na ma gaskiya a ciniki na ma gaskiya a aiki ka mini dan Allah kawai bala'i fada mu jama'a wannan zancen zancen gaskiya ne wai kawai yanzu shi kenan duk yadda muka ba Allah idan ba mu bi Faransa ba kawai he Faransa ba zama da to da muka Faransa yau shekara 60 da samun yancin mu da wancan mulkin mallaka yau shekarar mu 60 da samun yancin mu ka gaya mana an zama lahiya mun bi Faransa mun bi Amerika mun bi China mun bi Jamus kowanne yana nan da da jakadancin shi da ra'ayinsa da akidodin shi su suke fada a yi su suke kaza su suke kaza harshe ma ba ayin namu nasa ake yi kaza nasa ake yi su suke faɗa aji su suke faɗa aji mutum nawa suka mutu ina tattalin arzikin ina zaman lahiye ina kwanciyar hankalin akwai wani abu da ake cewa kullum ba na tafi bana kullum ma ba na tafi bana talauci ne kawai ake yanzu ku duba hutu faɗin Nijar ba mu da banki ba babban banki na Nijar ita Nijar ba ta da banki ba ta kai ba ƙasa wannan bankuna da kake gani so ne bank shine muke da hannun jari ba namu bane da haka director din ma ba mu bane zan bada masu kudin daga can Tunibi za su ka director din su mu kamfani ne mu mu shiga ciki ne mu yi al'ajiya ban mu da shi mu talakawa ne ba mu da jirgin kanmu na jirgin sama da zai dauke mu ban mu da shi da abin da ka san al'umma tana da shi mu ban mu da shi to wai mun bi mun bi ina zaman lahiya ina arzikin ina wannan din dibi yadda ake zazzabin cizon sauro an gaza magani shi haka ne sai a zo a ce an kama magungunan maganin cizon sauro bila adadin kana zuwa likita sai a baka takarda radda aka shiga rediyo aka yi wannan bayanin ran nan naje likita aka ba da na ce to ai ina maganar da manya suka ce an kama ganin kyauta suka ce ka bar wannan nan ce ce za ni in bari na in bar nasu in bana ku su ne manya sai kun gama inda aka yi me kake so ka ce mini aka ce kai dai ka bari na ce ni an yi bayani dan an ce an kama na magani kyauta kuma yana nan ma in bai isa ba karo aka ce to nan dai bai zo ba na ce to sai kun gama mini ku ne kuka sai da kuka yi farmasi suka ce a'a wannan zance ne aka faɗa a rediyo don duniya ta ji masu bada wai su ji an ba talakawa don su ƙaro amma yana can hannun tsoga wannan matsala ina yin wani wai wannan homin bude mu kudaɗe kenan yanzu sojojin da ake kashe mana babu faransan batta na tun ma da ta zo ma muka ƙara shiga cikin tashin hankali da lokacin da babu sojojin sa'anin ban mu samu wani kashe-kashen ban mu da 'yan tawaye ban mu da rigima amma yan uwa kaga dai wannan tun fa zamanin annabi shekara 1400 wani kafiri yace ba komi bai hana su bin gaskiya suna so su bi annabi Muhammad sun san annabi magana shi gaskiya ce abin da ya ta gaskiya ne adalci ne in suka bi suna jin tsoron duniya ta masa ca ta kwace kasarsu ta kashe su mu ma yanzu in kace ya kamata a yi shari'a da alkur'ani sai a ce a'a ai tura ba sun yarda ba to Allah ya yarda su ne ba sun yarda ba ko to yanzu shikenan sai mu gani da Allah da su ka yarda da su a duniya kuma za a bar duniya ko ka so ko baka so ba ko baturiya so ko bai so ba ko bai so ba ai dai dole a bar duniya in aka tahi can lahira kuma wurin wa aka tahi an tahi wurin wanda baka yarda da shi can kuma kaga tunda kai ba kowa bane sai mu ga yadda za ku da kai da ubangidanka shi ya sanya a wata aya ta nan gaba za mu tarda inda za su bagire muku lokaci ne suna cewa mu tabarra'ana ilaika haula agawainahum kama gawaina waɗannan sai sun ma nuna su ce kaga waɗannan su ne muka ɓadda kamar yadda dama mu ma ɓace miki kawai wani shugaba daga faransa ya ce to wannan kasashenmu ne na afirka da suka mana biyayya ka gansu nan mun ce kasu bi qur'ani kasu bi hadisi su zo su bi mu suka bi mu muka ba tsohon tsarin mulki na shekaru 70 mu mun daina aiki da shi tunda mun ga akwai ci baya muka sa suka yi ta bin shi suna wahala Allah mun bar da su ne kamar yadda mun mabatattu ne kuma da suka ce suna da qur'ani ba sun bu ba suka bi mu Allah ban ruwan mu yau da su wannan shirka da suka yi tabarra'ana ilaika mun musu tawaye Allah tsine musu kasabi mu su ma su ce Allah tsine maka mai gida ya kaji ana dan Nijar da tsine ma dan Faransa dan Mali da tsine ma dan Faransa dan Cote d'Ivoire da tsine ma dan Faransa dan Senegal da tsine ma Faransa an gama tsinannu ne can hin su aka tattara zaka ce a'a لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أتي آه كيد الله كرر نان أجابان الله بقى لجماعة أكوي ولي لجماعة تانجي أنا مكتي تشوفي كم in an je can ana rigima ana rigima he babban wanda babban mai gidan sai ce kai ku saura da Allah ce ce ku can ta yawa hayaniya ta yawa ba yau ba na saurari maganganu wannan ya ce an badda shi wanda ya ce bare ku tsaya da Allah ku saurara ya kuwa yi tsinta abuta wa kala shaitan da maƙudi al'amu inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ko maka wa maka li alaikum mithl an illa an da'awtukum fastajabtu li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima asharaktum kafartu bima asharaktumuni min qabl inna zalimina inna zalimina lafi dalalin mubin
inna zalimina inna zalimina lahum adhabun alim kaga anan shedan sai jawabi jawabin da bai da amfani shi ya sanya wallahi ba mu da wata hujja da za mu gaya ma Allah wai ba za mu iya aiki da shari'a ba waɗanda suke sukan shari'a wai suna cewa shari'an nan da an ce shari'a sai a ce ai abin da za a yi kashe mutane ne to ka gaya mana a ina ne ba kashe mutane akwai shari'a da ba ta kashe mutane a gaya mini shari'a da ba ta kashe mutane amerika da faransa da kuke takama in da ƙungiyoyin amnesty international a ingila headquarters ta ingila ingila jirgi take ɗauka ta je ta ta bambarnama ɗin mutane ta ce ‘yan ta'adda ne na ji ai dai ɗan adam ne ko in yi ta'addanci sai a kashe shi ko shari'a kamshi ko ba shari'a kamshi ba shi hukuncin nan mene ne hukuncin rayar shi ne ko na kashe shi ne nan sadam da hukuka faɗa ƙasar shi kuka tarda shi kuma kashe kai shi kotu kuma shari'a kisa aka rataye shi aka kashe shi ba ɗan adam ba ne daga baya abinda Amurka ta ce ya tara makaman nukiliya aka bincika ba makaman nukiliya an kashe shi an rusa kasa kuma abinda aka ce an kashe shi dan shi ba a yi ba amma Amurka tunda ta ce take da kari ba ta yi rigirete ba ta yi ƙarya ta ce saboda kaza ba kaza din kaman polis ne ya ce ya kama ka da kwaya kuma ba kwaya ƙarya ce sai an je a gano bai kama ka da kwaya ba da hura ne ya kama ka kuma ya shanye gurin ko a ce baka da haƙi haka nan ne fa kaga ashe babu babu dokar da bata da hukuncin kisa amma saboda iskanci da rashin albarka na mutane wai daga an yi magana shari'a musulunci wai daga ta yanke hannu ya ku ya wuce yanke hannu me ba kuma mutane kun kashe mutane da yunwa yanzu ka duba a firkan nan irin yadda hukka musu kisan mummuke irin yadda sabro ke kashe mutane ai ba kudin da za a yaki sabran bane babu kun dora bashi da ruwa kun sami yaranku sun je sun ɗauko bashin ba gaira ba dalili an yi bashi da ruwa kuma kuɗin da aka kawo sun sace kuɗin sun sake mai da mu ƙasa tana biyan bashin banza ba dole ba saboda zo babu allura a ciki babu kaza babu kaza ilimi ba na kirki ba babu hanyoyin kirki babu ruwan sha ingantacce babu hanya ingantatta babu wurin zama babu babu babu mutane suna mutuwa da talauci waye kashe su ƙur'ani da ya gole ka gane gaba ɗaya a shari'ar musulunci har annan muhammad ya yi rayu shekari wanda aka ma haddi mutum biyu rakin kuma su suka zo da kansu ba kansu ba kai mu musulunci bai da wannan 'yan sanda ka gana in an zo wannan wani ya zo wai ss ne ya zo ya saurari abu da mu nan ba abin da ake faɗi kawai ubanginan ka ne aka ce da mutane wani zance ne ka je ka wurin ba har da sha aka ko ba mutumin kirki ba ne ba wai wannan ba sir ba sikir society bane hini ne qur'ani ne za ka ta so ake maka ki yan interpol gaba ɗaya na duniya in suka zo wurin wa'adi so ake su mu da muke gayya don tuzo wa'adin wa'adi na ƙasa ko muke da ƙasa mu tsara duniya afirka ma gaba da afirka gaba ɗaya mu haɗa ta mu ce kowa ya zo wannan wa'adin da aka yi na haɗeja har daga london mutum ya zo limamin london ya zo kuma aka zo da shi mambar ya yi wa'azi zo ka ji kaza kawurci ne kaza keta ne kaza haramun ne ba ɓoye maka bane ake in baka bari ba me yin wani abun wuta baya ba a so ka je wutan ne bawan Allah yana wani ɓoye ɓoye ko ba yaro da bane wai an ɓoye ana yi da wani yayi milani da kai baka ishe mu ba ma kallo baka da daraja a wurin mu baka da mutuncin da zamu zo muna yi da kai mene dalilin zamu yi da kai kuɗi ne in Allah ya baka ba mun iya hanawa bai baka kuma baka kuɗi ba daraja bane baka ilimi ba daraja bane baka mulki ba daraja bane daraja shine abinda aka baka ka nemi daraja ne malami nawa ne dan wuta me kuɗi nawa ne dan wuta me mulki nawa ne dan wuta ko me mulki nawa ne dan aljanna me kuɗi nawa dan aljanna malami ne dan aljanna da malintin ake nema aljanna ba ilimin bane daraja da kuɗin ake nema aljanna ba kuɗin bane daraja da mulkin ake neman aljanna ba mulkin bane daraja kuma in ka nemi wuta ilau ita ba ba kyauta bace sai ka biya sai a baka daman gida biyu ne na saida ga aljanna ga wuta wuta farashi ne tsada aljanna dan karamin farashi sai ka kai mai kuɗi da zaka sai jahannama bismillah saboda kan kamo ka Allah ya samu gani amin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh